أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوتا قوم قوتا من الفرما وتر رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo bakwai ga watan bakwai 2014 muna nan a cikin suratul haƙati ko suratul silsila za mu tashi aya ta 38 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana kare littafinsa yana girmama littafinsa yana tabbatar da ingancin wannan alƙur'ani tun daga suratul fatiha zuwa suratun nasi surorinsa ɗari da goma sha hudu ayoyinsa dubu shida da mai tan da sha hudu ko da talatin da shida bambancin ɗigon hafsu da warsh wannan ƙur'ani daga wancan bangon zuwa wannan bangon babu ƙari babu ragi maganar allah ne subhanahu wa ta'ala wannan kuma Allah yana tabbatar mana da haka a wannan guri yace fala uqsimu bima tubsirun ba sai na yi rantsuwa da abin da kuke gani ba wa ma la tubsirun da abin da ba kwa gani na halittun Allah wanda suka bayyana gare ku da wanda suka ɓuya a gare ku ko bima tubsiruna abinda kuke gani na halittun Allah na sama da na ƙasa da na tsakiya wa ma la tubsirun da abinda ba kwa gani shine Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ya rantse da komai da kowa kuma ya rantse da kansa don ya tabbatar da ingancin wannan alkur'ani cewa daga gare shi yake kuma maganarsa ce kuma saƙonsa ne wasu malaman sun ce laɗin nan akwai mazhaban malaman nahau kusan bakwai akan wannan ma'anar laɗin wasu sun ce in ka ce fala sai ka tsaya a nan ma'ana abinda duk kafirai suka faɗa ƙarya suke yi game da manzon Allah ko game da Allah ko game da ƙur'ani ko game da musulunci ko game da tashin alkiyama sai ka tashi uqsimu bima tubsirun ina yin rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tubsiruna da kuma abin da ba kwa gani ko kuma laɗin a ce sila ce littauki la uqsimu ma'ana uqsimu wannan la din ƙara ƙarfin rantsuwan ne game da ake cewa la wa rabbi la wallahi bala wallahi la wallahi ma'ana ma- laraba sukan yawan ƙara la din nan domin su ƙarfafa magana su ƙara tabbatar da ita wasu suka ce wannan ma'anarsu kenan wasu kuma suka ce fala uqsimu la din tana nan akan babinta ma'ana Allah yana kore rantsuwan ne ba ma sai na rantse ba abin nan a fili yake gaskiyarsa a fili take dukkan labaran alkur'ani gaskiya ne dukkan hukunce-hukuncen da suka zo a cikin alkur'ani waɗannan hukunce-hukuncen adalci ne to ba sai Allah ya yi rantsuwa akan haka ba abin a fili yake baya buƙatar rantsuwa to duk cikin ma'anonin nan muka ɗauka uku daga cikin bakwai ɗin can waɗanda su suka fi rinjaye ko dai fala uqsimu ba sai na rantse ba bima tubsiruna da abin da kuke gani wa ma la tubsirun da abin da ba kwa gani ko fala ka yi watsi da maganganun kafirai gaba ɗaya uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna kamar da Allah ce fala uqsimu bima waqi'in nujum la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu bi hadzal balad Allah ya tafa ɗau wannan a cikin alƙur'ani to malamai suka ce fa'un ɗin nan harfu atfin ce la harfu nafi mabani ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab uqsimu fi'lun mudari'un marfu'un bid-dhamma litajarrudihi min an-nawasibi wal jawazim warfa mudari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin ka tas'adu ma'ana fi'lun mudari'un marfu'un bid-dhamma litajarrudihi min an-nawasib wal jawazim wal fa'ilu ضمير مستتر تقديره أنا والباء حرف جر ما اسم موصول ما مبني على السكون في محل جر sai zama tubsiruna ko tubsiruna ya zamo jumla min alfi'il wal fa'il la mahalla lahu min al-i'rab silatul mawsul ko fi'il mudari marfu'un bi subut nuni wal wawu damir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il ma'ana Allah ya rantse da komai da ake gani da duk abin da ba a gani na halittun Allah su kansu halittun Allah sun kasu kashi biyu akwai abin da yake ganuwa da ido akwai abin da baya ganuwa da ido sai an sa wani madubi sannan za a ganshi wani ma ba za a ganshi da madubin ba saboda ƙanƙantarsa ko saboda nisansa suna nan halittun Allah barjak waɗanda ba a san da su ba ba ma a ganin su da ido ko sun fi ƙarfin ido ya gansu ko idan ba zai gansu ba ko sun yi nisa da idan to an ɗauki ma'anan wanda ya bayyana da wanda ya ɓuyan duk a matsayin halittun Allah ko kuma a ɗauki ma tubsiruna abinda kuke gani na halittun Allah wa ma la tubsiruna da abinda ba kwa gani na Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latifu al-khabir Allah ido baya riskarsa amma shi yana riskar ganai duk wani gani baya riskar Allah sai Allah ya ga dama a ganshi kuma za a ganshi ranar alkiyama lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyada din nan shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira shine Allah ta'ala ya ce innahu tabbas domin ce rantsuwa tana bukatan shika-shikai guda biyar na farko almuqsimu mai yin rantsuwar sannan almuqsamu bihi abinda za a rantse da shi sannan almuqsamu lahu wanda za a yi wa rantsuwar sannan almuqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwa a kansa sannan adatul qasmi abinda za a yi amfani da shi wajen rantsuwan ko ai amfani da wawul qasami ko ba'ul qasami ko ta'ul qasmi to Allah ya ce innahu tabbas lalle laqawlu rasulin karim lalle wannan alqur'ani magana ce ta manzan da aka aiko ya kawo domin kalmar rasul ba ana nufin shi ya faɗa ba duk inda aka ce manzo an san aiko shi aka yi shi kuma aike baya tabbata sai an samu sharaɗi guda hudu sai an samu almursil wanda zai aiko waye ya aiko Allah subhanahu wa ta'ala sannan ar-risala saƙon da za a kawo sannan almursal wanda za a aiko shine jakada ɗin sannan almursal ilaihim waɗanda za a kawo wa saƙon ashe ko ni yanzu na aike ka da wasiƙa to sharaɗi hudu ya tabbata ni mai aiken kai da aka aika abin da aka aike ka da shi wanda za ka kaiwa kai ma an ka aiki mutum ya kai wani sako an samu sharaɗi hudu kai da ka aike shi shi da aka aika wanda zai kaiwa abin da zai kai to kun ga Allah shi ne ya aiko abin da ya aiko da shi alƙur'ani wanda aka aiko manzon Allah waɗanda zai kawowa su ne wato bayin Allah su ne mutane da aljanu wanda aka kallafa musu aiki da waɗannan dokoki da aka saukar to shi yasa Allah anan bai ce maganarsa ba sai ce innahu laqawlu rasulin karim lalle faɗa ce ta wannan jakada mai karamci waye jakada mai karamci anan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ce mala'ika jibril kamar da ce mata mata thamma amin shi amintacce ne wato mala'ika jibril tunda Allah ta'ala ya ce manzanninsa biyu ne akwai manzanninsa a cikin mala'iku akwai manzanninsa a cikin mutane Allahu yastafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nasi Allah yana zaɓa daga cikin mala'iku masu ɗauko saƙo kuma yana zaɓa daga cikin mutane Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya san a ina ne ya kamata ya aje manzancinsa wa rabbuka ya ma ya sha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara Allah shi yake halitta shi kuma yake zaɓin abin da ya ga dama daga cikin halittarsa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamina kun ga wannan zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka kenan duka su biyun sun shiga ciki da shi manzan Allah da aka kawo wa da shi jibrili da ya kawo masa duk sun shiga cikin ma'anan rasulin karim domin kowanne manzo ne mai daraja mai karamci mai matsayi mai martaba a wajen Allah wa ma huwa shi alƙur'ani bai zamo ba bi ƙauli sha'irin ba maganar mawaƙi ba ce ba waƙa ba ce eh wato magana ce ta Allah qalilan ma tu'minun amma kaɗan ne ƙwarai ƙwarai kuke yin imani ma'ana imanin ku kaɗan ne in an ɗauki maɗin litaukidil ƙilla tana ƙarfafa ƙarancin ko kuma tana korewa ba ku yi imani ba kenan kwata-kwata ko kuma imanin ku kaɗan ne domin kun yadda da cewa Allah shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta amma ba ku yadda ya aiko manzo da alkur'ani ba har suna cewa ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da wani abu ba a bisa mutum wato ba wani mutum da aka aiko ko aka bashi manzanci ko aka bashi sako ya kawo to shine ma'anan ma din nan wala bi qauli kahinin sannan ba magana bace ta boka boka akwai kahin akwai arraf kahin shine wanda yake bayar da labarin abin da ya wuce da zato yana zaton kaza ne sai ba da labarin abin da ya wuce arraf kuma shine wanda yake ba da labarin abin da zai zo wanda ya ce ya san abin da ya wuce shi ake kira kahin mota ka ta bata ko wani abu ya bata ka je ka tambaye shi ya ce ga gurin da yake shine kahin shi kuma wanda zaka ce yi min duba zan tsaya takara ni zan ci ko ba ni zan ci ba shine arraf to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man ata kahinan don haka Sheikh Usami a cikin majmu'ul fatawa nasa ya kasa zuwa wajen arraf da kahin kashi uku kashi na farko man ata kahinan au arrafan wanda ya je gidan boka mai faɗar abin da ya wuce ko boka mai faɗar abin da zai zo fasaddaqahu ya gasgata shi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan wanda ya gasgata bokan da ya bashi labarin abin da ya wuce ko abin da zai zo kuma iya da ya aiki da abin ya kudire gaskiyarsa ya kafircewa abin da aka sauka wa annabi ma'ana ya fita musulunci me aka sauka wa annabi qul la ya'lamul ghaiba illa Allah قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله kace ba wanda ya san abin da ya faku a cikin sammai da ƙasa sai Allah alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada kaga boka baya cikin waɗanda aka yadda da su balle ai masa wahayi manzanni da ake wa wahayi su ne Allah yake sanar da su abin da ya faku na gaibi Allah ya sanar da manzanninsa da haka su ma Allah ne yake sanar da su idan ba a sanar da kai ba kai da kanka kowaye kai baka isa ka san abin da ya faku wanda Allah ta'ala ya bawa kansa sani ba amma in ya sanar da kai sai ka sani to su ba sa cikin waɗanda aka sanar don haka kenan wanda ya je gurinsu suka gaya masa cewa ai kaza da ya faru kaza ne ko kaza da zai faru a gaba kaza zai zama kuma ka yadda ka kudire kai aiki da abin to wannan ka kafirce ma qur'ani idan kuwa zuwa kai ka tambaye shi ya gaya maka amma kake shakkar yadda ko rashin yadda man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 laylatan idan ku zuwa kai ya gaya maka amma baka yadda ba amma dai abin kana shakka ko haka ne ko ba haka bane to sai ka yi kwana arba'in kana sallah a zahar la'asar magariba isha asuba Allah ba zai karɓa ba saboda ya yi fushi da kai sallar ka ya zubar da ta kwana arba'in kuma in ba kai ta kwana arba'in ɗin kuma a kama ka don kakka ce to tunda an zubar da ta kwana arba'in bari in tsallake kwana arba'in ba sai na yi sallah ba in ko baka yi ba laifi in kuma kai ba za a karɓa ba saboda punishment da aka yi maka na zuwa gidan boka sannan na uku in aka ce ga boka zuwa gidan boka na uku sai ka ce wani ɗalibin ilimi mai aƙida irin taka ta sunna zo mu je mu ƙure bokancan ko zo mu je mu tambaye shi wani abu don mu ƙure shi to wannan in kayi haka wannan babu laifi in kun je ku ƙure shi kamar yadda aka ce mafi girman munazara da aka yi a duniya wacce aka yi ce da shan muhammad nasiru dinin albani da wani mutum da yake da awa ya san gaibu kun san munazarar a sakan talatin aka gama ta an ce ba taɓa yin munazara a duniya mai saurin wannan ba a sakan talatin aka gama da ya zo ya ce ya san gaibu sai albani ya tambaye shi ka san gaibu ya ce eh ice to ina da sharaɗi ice me sharaɗinka ice amma ka san gaibu baka san sharaɗi na ba kenan an gama munazara ha an gama an kada shi shikenan to saboda haka ba wanda zai ce shi ya san gaibu ko ya sa abin da ya kunsa shi yasa Allah ya kore bokanci da bokaye kuma za ka ga ƙur'ani yana ta sukan bokanci kuma ya za a ce annabi boka ne yana sukan bokanci yana fatali da waƙe-waƙe marasa amfani to kuma ya za a ce annabi mawaƙi ne shi yasa Allah ta'ala ce wa ma allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi la ba mu koyawa annabi waƙa ba ko bai kamata ma a dangana annabi zuwa ga waka ba an ce bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir suka ce wannan sururucin bacci ne kawai maganganu ne na tatsuniya shi ya kirkiro shi kai shi dinnan ma mawaki ne Allah ya ce wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu ma bar gumakanmu da muke bautawa saboda wani mawaƙi mahaukaci kaga sun tuhume shi da wannan Allah ya ce am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun ko sun ce mawaƙi ne wanda muke jira yau da gobe ta gama da shi to kun ga ashe sun tuhuma annabi sallallahu alaihi wasallama da waka to shi yasa duk tuhumomin da aka wa annabi Allah ne yake bada amsa kun ga sun tuhume shi da cewa sha'ir ne Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi wa ma huwa bi qawli sha'ir ba maganar mawaki bane Allah ya kora wannan suka ce kahin Allah ya ce wa ma huwa bi qawli kahin ba maganar boka bace to sai kuma suka ce mahaukaci ne suka ce ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka lamajnun suka ce mahaukaci ne Allah ya ce wa ma anta bi ni'mati rabbika ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma bi sahibukum min jinna babu hauka tare da wannan abokin naku suka ce sihiri ne wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir suka ce wannan wani zartaccen sihiri ne nan ma Allah ya bada amsa zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shahuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه بي إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر me Allah ya ce sa'uslihi saqar tunda yace wannan sihiri ne to Allah ya ce sai na sa shi a cikin saqara wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar sannan suka tuhume shi da ƙarya Allah ta'ala nan ma ya bada amsa yace wa qala al kafiruna in haza sahirun kazzab suka ce wannan mai sihiri ne kuma maƙaryaci ne wa qala allazina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharuna wa wasu mutane suka taimaka masa akai suka tuhume shi da al-asatirul awwalin Allah ce wa qalu asatirul awwalin naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce kuma mutum ne ya faɗa wa laqad na'lamu innahum annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladzi يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله بعد أمسى sannan suka tuhumi mabiyansa da cewa batattu ne Allah ya ce wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun suka yi musu dariya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun sannan suka suka ce ina ma an musanya wani manzan da wani wannan bai musu ba a canza wani annabin ai takara a tsako wani daban وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نما الله بعد أمسى sannan suka yi istihza'i da izgili da ɗan kira da ba'a Allah ya ce wala qadustuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un an yi izgili an yi ɗan kira an yi ba'a da waɗanda suka gabace ka amma bala'i ya afkama waɗanda suka yi wannan istihza'in sakamakon abin da suka yi shi yasa Allah ce inna kafainakal mustahzi'ina masu izgili din nan mu mun zamu gama maka da su ba ma sai ka bata lokaci ba kun ga Allah ta'ala ya kare matsayin wannan littafi nasa ko wannan alqur'ani ya gaya mana darajarsa da ƙimarsa a wajen Allah ta'ala Allah ya ce wa ma huwa biqauli kahin ba magana ce ta boka ba qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne ƙwarai kuke tintintini ko kuke tunawa ko kuke wa'aztuwa ko kuke karɓar wa'azi tanzilun min rabbil alamin shi saukakke ne daga Allah mahaliccin talikai a nan sai Allah ya fito da rububiya ɓaro-ɓaro saboda ya nuna wannan ƙur'ani daga Allah yake kuma an saukar da shi ne domin a bauta wa Allah shi kaɗai ka a haɗa shi da abokin tarayya yasa ce tanzilun min rabbi ce min rabbin nasu ba sai ce min rabbil alamina an saukar da shi ne ko saukakke ne wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya ce haka aka saukar da wannan littafi daga wajen Allah mahaliccin talikai wanda ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta kuma ya cancanci halitta su kaɗaita shi da bauta kuma su kira shi da sunayensa su siffanta shi da siffofinsa ba tare da shishigi ko wuce gona da iri ba da wannan littafi yan uwa shine albarkacin rayuwarmu gaba ɗaya gwargwadon yadda muka riƙe wannan littafi muka yi kusa da shi gwargwadon daraja da ƙima da muka samu gwargwadon yadda muka yi nisa da shi gwargwadon irin matsalar da muka fada ciki da kaskancin da zai same mu domin Allah ta'ala ce wa innahu latanzilu tanzilun min rabbil alamin tanzilun kaga saukakke ne ba wai a ƙasa aka kage shi ba da haka kenan tsarin duniya na gudanar da rayuwar mutane iri biyu ne akwai wanda yake samawi akwai kuma arabi samawi shine wahayin da Allah ya saukar arzi kuma wanda wasu jama'a suka taru suka tsara wa kansu ga irin abin da za su tafi da shi to ba za a taɓa samun gaskiya da adalci cikakkiya a cikin abin da ɗan adam ya tsara ba dole ɗan adam sai ya nuna son kai ko son zuciya ko zalunci ko cuta ko danna wata ƙabila ko danna wani gari ko wani yanki shi yasa kaga kullun aka yi constitution sai an gyara shi kullun gyara ake masa a ƙara can a cire can a rage can a matsar da wancan sai wani ya dake shi ya ce wannan bai mun ba an cuce ni a zo a yi zama a gyara sai a zo a yi gyare-gyare saboda me dan adam ne tauyayye to duk abin da ya rubuta sai an samu tawaya a cikinsa za ka fahimci wannan ko kai yanzu ka zauna ka rubuta abu bayan sati in ka kalli abin sai ka ga akwai abin da ya kamata ka ƙara akwai abin da ya kamata ka rage bayan shekara idan ilimin ka ya ƙaru fasaha ka ta ƙaru dabara ka ta ƙaru hikima ka ta ƙaru azancin ka ya ƙaru da za a sake kawo littafin nan a baka sai ka yi gyare-gyare a cikinsa to haka haka mutu kana sake dubawa kana cire wani kana ƙara wani sai kaga wannan bai kamata a faɗe shi ba ko wannan ya bayyana ba daidai ba ne wannan ne ya sa malamai suka ce a daina fassara ƙur'ani da binciken da aka yi na zamani kada wani ya binciko wani abu ta hanyar bincike ka ce wannan binciken haka Allah yake nufi dalili bincike yana canzawa ko ba haka ba an sha yin bincike a ce kaza kaza ne bayan shekaru ko bayan lokaci mai tsawo a ce wannan binciken ya yi expire an gano fiye da haka ko an wuce nan ashe kenan kaga sai dai ka ce wannan binciken zai iya ɗaukar ma'anar wannan ayar amma ce Allah haka yake nufi da wannan binciken da kai ko wani ya yi domin binciken in an ci gaba da bincike ana iya gano akasin haka don ka ce haka Allah yake nufi to kuma yanzu ya za ka yi kai da kace haka Allah yake nufi da haka masu kirinki da masu giggiwa da sun ga wani bincike a wani littafi na physics ko chemistry ko biology ko wane ne ko akan geography ko me sai su ɗauko kawai su liƙa ma wata aya su ce to kun gama abinda Allah ya faɗa haka turawan nan suka faɗa to in turawan suka ce sun gano ba haka bane kai yanzu ya za ka yi ka san dai na Allah ba za ka ce shi ba haka bane saboda haka ka ce wannan binciken zai iya zai iya yiwa ko zai iya ɗaukan ma'anar aya kaza amma kada ka yanke cewa wannan binciken wanda ake kira a tafsirul ilmi malamai sun yi gyara akan wannan irin tafsirin da ake to wannan littafi tanzil da Allah ya ce saukakke dole ne mu kudire abubuwa da yawa game da wannan littafi na Allah na farko mu yadda cewa wannan qur'ani tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasi ayoyinsa dubu shida da maitan da sha hudu da surorinsa ɗari da goma sha hudu dukkansa maganar Allah ne wa annal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin wala sifatin li makhluq alquran huwa kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi almu'jiz bi lafazihi wa ma'anahu almuta'abbad bi tilawatihi almanqulu ilayna tawaturan almaktubu fil masahib min awwali suratul fatiha ila akhiri suratul nas wannan shine ta'arifin qur'ani maganar Allah ne wanda ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da lafazinsa da ma'anarsa domin mu'jiza da kuristawa sannan kuma an ciro mana shi mutawatiri wanda aka rubuta shi a cikin mushafi daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nasi ashe kuskure ne masu cewa ƙur'ani daga baƙara zuwa nasi faɗan haka kuskure ne domin ka ce ƙur'ani daga baƙara zuwa nasi ina fatiha kaga ashe baƙara ba ita ce farkon ƙur'ani ba sai dai a dinga daga fatiha zuwa nasi amma ka ci ka aiwa ya san ƙur'ani daga baƙara zuwa nasi to ina fatiha akramaka Allah ka san fatiha dai ita ce ummul kitab ita ce ummul qur'an walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim wannan ita ce fatiha don haka kenan fatiha zuwa nasu ake cewa ba daga bakara zuwa nasu ba domin kada ka cire sura ɗaya daga cikin surorin alkur'ani to wannan alkur'ani yana da sunaye yana da siffofi kuma yana da tasiri sunaye da siffofi da kuma abubuwan da za a tasirantu idan ana aiki da shi ko an yi imani da shi za a tasirantu da su daga cikin sunayen wannan littafi Allah ya kira shi kitab saboda maktub rubutacce ne ko kuma kitab daga iktitab haɗaɗɗe wanda akhbaruhu wa ahkamuhu da hukunce-hukuncensa da labaransa duk suna nan a guri ɗaya a haɗe saboda haka kitab ne Allah ya ce zalikal kitabu wani guri ce tilka ayatul kitabil mubin kun ga Allah ya kira shi kitab ya kira shi qur'an ita inna hazal qur'ana ya hadi lillati hiya aqwam an kira shi kitab da ƙur'an saboda ƙur'ani yana nufin sha karatu min ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan ko min ƙara'a ya ƙara'u ƙar'an alƙar'u aljam'u allazi jama'al akhbara wal ahkama الجامع للأحكام والأخبار وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام كنت وكنت عادل ne kuma labaransa tsabar gaskiya ce ɗari bisa ɗari don haka shi yasa aka kira shi shakaratu littafin da ba a gajiya da karanta shi sannan Allah ya kira shi kalamullah wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah idan wani daga cikin mushrikai ya nemi mafakar siyasa a gurinka Allah ya ce ka bashi mafakar siyasar nan har sai ya ji maganar Allah ashe Qur'ani sai mu kudire maganar Allah ne sannan Allah ya kira shi ruh wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina mun saukar da rai saboda shi ake rayuwa wanda suka rike Qur'ani za su samu kyakkyawar rayuwa wanda suka yi watsi da Qur'ani za su samu mummunar rayuwa kamar yadda aka ce man ja'ala al-qur'ana amamahu qadahu ila al-janna wa man ja'ala al-qur'ana wara'ahu saqahu ila an-nari wanda ya sanya qur'ani a gaba qur'ani zai masa jagoranci tiryan tiryan har cikin aljanna wanda ya sa qur'ani a baya me ma'anan sa qur'ani a baya mu dinga rayuwa a aƙidanmu da ibadanmu da siyasanmu da kasuwancinmu da zamantakewanmu duka muna yin yadda muka ga dama ba tare da komawa cikin alkur'ani da fassararsa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sharhinsa na fuqaha'u ba to shikenan mun shiga wato halin kakanika yi wa innahu latanzilu rabbil alamin wal qur'an dhikr ma'abocin ambato da daukaka wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wannan qur'anin daukaka ne a gare ka da kuma mutanenka wanda suka bi ka sannan Allah ya siffanta shi da siffofi siffofin nan na ƙur'ani duk wanda yake bin ƙur'ani zaka ga shi ma ƙur'ani ya gadan masa da irin waɗannan siffofin misali Allah siffanta shi da karim yace innahu la qur'anun karim karamci ƙur'ani ne karimi ma'ana in kana karanta ƙur'ani kana aiki da ƙur'ani sai kaga Allah ya karrama ka ka duba yadda Allah yake karrama hafizan alƙur'ani da irin martabar da ake bawa mahaddata makarantan alƙur'ani saboda karamcin ƙur'ani sannan Allah ya kira shi majid bal huwa qur'anun majid majid min almajad almajadu girma qur'ani ne mai girma da haka wanda suka rike shi su ma sai ya koya musu ko ya ɗanɗana musu ko ya ara musu irin wannan sifa sai ga su ma masu girma sannan ya ce aziz wa innahu kitabun aziz me aziz min al-izza mecece izza ɗaukaka wanda suka rike qur'ani sai Allah ya ba su ɗaukaka sai su zama ɗaukaka mabuwaya in ku ku rike qur'ani ba sai ku zama ba ku da ɗaukaka ba ku da girma sanai kira shi hakimin alim wa innahu wa innahu fi ummul kitabi ladaina la aliyun hakim aliyun qur'ani madaukakin daraja ne wanda suka bi shi ma sai ka gansa a sama kowa da bai bi qur'ani ba sai ka ga ya dawo kasan su hakimin kuma qur'ani yana cike da hikima wanda ya rike qur'ani sai ka ga Allah ya bashi hikima kai ko ɗalibi ne ka kula da kyau ɗaliban da suka haddace ƙur'ani suka tafi university suke karatun medicine ko suke karatun engineering ko suke karatun law ko suke karatun mass com ko suke kaza za ka ga sun fi ɗaliban da ba su haddace ba komai ƙoƙarinsu su suke zuwa ma na ɗaya duk ɗaliban da suka haddace in kana son ɗanka ya ƙoƙari sashi a makarantar ƙur'ani ya fara haddace ƙur'ani to kowane fanni ka tura shi zai iya yi waɗannan formulal nan da nan zai haddace su mutumin da ya haddace Qur'ani izu 60 aya 6000 da mai tan da 14 wace formula ce a physics ko a chemistry ko a biology ko a english ko a maths ko a kaza ta gagare shi babu ita sai kaga ɗanka nan da ne ya zo na ɗaya kuma alaramma ne in gangaren ne kuma sannan likita ne ko gangaren ganni injiniya ne ko gangaren ne kuma lauya ne ko gangaren ne kuma ɗan jarida ne ko gangaren ne kaza ne saboda haka tarbiyyar qur'ani ita ake so a fara ba mutum domin zuciyarsa ta zamo duk abin da aka gaya masa zai auna shi da qur'ani ya auna shi da mustalahul hadis in zaka shiga university kowane fanni zaka karanta ka fara karanta ilimin mustalahul hadis saboda ka gane abin da yake gaskiya da abin da yake ƙarya da an kawo ruwaya in ka ga isnadin ta bai maka ba sai ka ɗauke ta ka buga ta a jikin garu ka ce ƙurunƙus kan ɗan ɓera da ba don gizo ba da profesa ya mana ƙarya to amma dai a bar shi a haka don mu ci jarabawa da abin da ya saba qur'ani da hadisi haka zaka dinga kallon sa kawai zaka rubuta shi ne don ka ci jarabawa amma ba don ka yadda ka amince cewa haka nazariya din ko haka wannan binciken ta kimiyya take ba domin kimiyya tana canzawa gwargwadon bincike gwargwadon zamani gwargwadon ci gaban dan adam shi yasa kaga wasu abubuwan da yawa da aka binciko yanzu an wuce su sun zama tsohon yayi an ci gaba an kai inda dan adam ma yake tunani to sannan Allah ya kira shi as-sidiqu wallazi ja'a bis-sidiqi ashe qur'ani gaskiya ne wanda suka rike shi za su yi rayuwar gaskiya sannan Allah ya kira shi al-haqu yace inna hadha lahuwal qasasul haqq wannan shine labarai na gaskiya ashe wanda suka rike shi suna kan gaskiya ya kira shi mubarak yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne na saukan maka da shi mai albarka ashe duk wanda suka rike alqur'ani law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ya ce da mutanen alƙarya za su ji tsoron Allah su yi aiki da saƙon Allah Allah ya ce da na saukan musu da albarka ta ƙasa ta sama ya kira shi ajab inna sami'ina qur'anan ajaba in ka rike qur'ani sai a ta mamakin ka a ce kai wannan abun mamaki ne ashe qur'anin ne abun mamaki ya ara maka kai ma kalmar mamaki sannan Allah ya kira shi ilm ba'da allazi ja'aka min al-ilm abin da yazo maka na tsabar karatu ashe qur'ani karatu ne zalla sannan Allah ya kira shi nur wa anzalna ilayka nuran mubina mun saukan maka da haske a fili wanda duk ya rike qur'ani sai ka ganshi cikin haske babu duhun shirka ba duhun kafirci ba duhun bid'a ba duhun kaba'ira ba duhun kai ba za ka zamo dindin ba rayuwarka za ta zamo kana yin ta akan haske Allah ya kira shi hudan yace hudan lil muttaqina kenan wanda ya rike qur'ani ya shiryu ya kira shi rahama hudan wa rahmatan lil muhsinina shiriya ne sannan rahama ne ga waɗanda suke masu kyautatawa ya kira shi zikir ya ce fahaza zikirin mubarakun anzalnahu wannan zikiri ne mai albarka da muka sauka muku da shi ashe da zikiri da albarka ma'ana ɗaukaka da albarka tana cikin alkur'ani Allah ya kira shi mau'iza kalla innaha tazkira kalla innaha tazkira lalle wannan qur'ani wa'azi ne da karantarwa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin sannan Allah ya kira shi magani ƙur'ani magani ne daga cututtuka na fili da na ɓoye sannan Allah ya kira shi mubin tilka ayatul kitabil mubin ya kira shi balag inna fi haza la balagan liqaumin abidina wannan akwai isuwa akwai isarwa duk abin da kake so ka isu gare shi to ka biyo ta alƙur'ani nan da nan sai Allah ya isar da kai inda zaka cikin sauri ka samu daraja sannan Allah ya kira shi bashir bashiran wa nazira yace haza basairu linnasi wannan wayewa ce da bude ido ga muminai ya kira shi bayan to kun ga ashe alqur'ani bayani ne waraka ce haske ne albarka ne ɗaukaka ne daraja ne mutunci ne zaman lafiya ne alkhairi ne ga waɗanda suka yadda da shi suka imani da shi kuma suka bi shi na'am
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن إنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله سبحانه وتعالى دن ينون القرآن كلام الله المنزل على خاتم أنبيائه ورسله بلفظه ومعناه المؤجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة ila akhir suratul nas to dan ba magana annabi bane kenan shi annabi kawo waye sai Allah yake so ya ja kunnan mutane kada su dauka akwai magana wani koma waye a cikin alqur'ani yace walau taqawwala at-taqawwul tafa'ul ifti'al ka kirkiri magana ka kago magana ka jingina ma wani shi ake kira taqawwul to Allah yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da zai kirkiro wani shashin maganganu ya jingina mana a ce a cikin ƙur'anin nan akwai wata magana da ba ta Allah ba ce wani ne ya kirkiro ya saka ko jibrilu ko annabi Allah ya kiyashe su dama su ba za su yi ba ma'asumai ne to kowaye ya kirkiro wani abu ya saka a cikin alkur'ani a kaddara in ma za a yi hakan to Allah ya ce to ai ba zan bari ba ba yadda za a yi magana wani ta shiga cikin magana ta kuma a ci gaba da karantawa a matsayin duk maganar Allah ne ba zai yi ba Allah ya ce la akhadna minhu bil yamin da mun danka daga gare shi da dama da mun sa dama mu mun danke shi da ita in ku aka danke ka da daman Allah ka shiga uku ko ma da hagun Allah balle Allah ba shi da hagu wa kilayadaihi yamin to da an danke ka da ka gaya wa aya zakin ka wato ba ma Allah turowa zai a danke ka ba shine zai danke ka da kansa in ka shirga masa ƙarya shi yasa wa anta qulu alallahi ma la ta'lamun kira ma Allah ƙarya yafi kowanne laifi girma yafi kowanne laifi muni ka kira wa Allah ƙarya fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan alqalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibuna sai sun sha azaba saboda sun wa Allah ƙarya to Allah ya ce da za a kaddara law nan ba ta faru ba ko ba za ta faru ba la akhazna minhu bil yamin wasu masu tawili sun fassara min anan bil quwa ma malamin suka ce a bashi a zahirinsa tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da wannan yana cikin sifar Allah ثم لقطعنا منه الوتين sannan mu katse masa ko mu tsinke masa jijiyar wuya ana kiranta manadul kalbi ko kuma gadon bayansa akwai wata jijiya spinal cord din nan sai mu tsinke ta kaga aka tsinke nan shikenan mutum sai dai ya kwanta ya ta birgima ba da tashi domin nan ce giyan mutum idan kake yunkuri ka miƙe ka yunkuri ka zauna ka yunkuri ka ruga da gudu to da gadon bayanka ya samu matsala to shikenan ba giya ka san ko mota ba giya ina za ta saboda haka shine yasa kaga gadon bayan mutum yake da mahimmanci ya kula da shi ko wajen daga kaya ma ana koya mutum yadda zaka yunkuri ka daga kaya da yadda zaka kula da gadon bayanka saboda in ya samu matsala sai dai ka kwanta kuma to kun ga ashe kenan Allah shi tunda hakan bai faru ba to shi ma Allah bai yi hakan ba wannan wannan ana kaddarawa ne a matsayin da haka za ta faru wani ya kirkiro magana ya saka a cikin alkur'ani kuma ya gaya wa mutane wannan magana ta Allah ce Allah ce da mun danke shi da dama kuma da mun katse masa wato jijiyar wuyansa wacce ta hada zuciyarsa da kwakwalwarsa ko kuma mu tsinke masa wato abin nan din kwarangwamin gadon bayansa ya zama ba zai iya motsi ko ina ba fama minkum min ahadin kuma babu ɗaya daga cikin ku anhu hajizina wanda zai tsare shi daga barinmu mu ba wanda ya isa cikin mutane ko cikin aljanu ko gayyarsu gaba ɗaya idan Allah zai danki mutum su tsare shi ko su kare shi ko su kiyaye shi wa innahu lalle shi alqur'ani la tazkiratun lil muttaqina wato fadakarwa ce da tunasarwa da wa'azi fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kayi wa'azi da alqur'ani Allah ce kayi amfani da wa zakkirhum bihi wa jahirhum bihi jihadan kabira ka yi jihadi da alkur'ani ma'ana ka koya wa mutane alkur'ani a ilimance ka koya musu shi a aikace kuma sannan ka koya musu yadda za su bi shi su tsira to shi sa Allah ya ce wa innahu la tazkiratun lil muttaqin lalle shi alkur'ani wa'azi ne tunasarwa ce jan hankali ne fadakarwa ce amma ga masu tsoron Allah wato asalin qur'anin na kowa ne shi sa Allah ya ce hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan to amma da yake ba kowa zai amfana da shi ba kamar da shi Aminu Shankiti ya faɗa a cikin Adwaul Bayan yace Allah ya ce hudan lil muttaqina wani guri ya ce hudan lin nasi ya za a jam'i tsakanin hudan lil muttaqina da kuma hudan lin nasi yace hudan lin nasi shine asali Qur'ani na kowa ne amma ko ba kowa ne zai bi shi ba ai to sai ya zama masu tsoron Allah ne za su bi shi to su za su amfana da shi shi yasa Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina to kuma yace shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan asali na kowa ne amma kuma ba kowa yake daukan ya amfani da shi ba sai almuttaqina kenan an faɗi na kowa ne amma masu amfanuwa da shi su ne almuttaqina masu tsoron Allah wa inna lana'lamu Allah ce lalle mun sani muna sane muna da ilimi cikakke anna minkum lalle daga cikinku akwai mukazzibina masu ƙaryata Qur'ani a cikinku ko akwai masu gaskatawa tunda Allah ya ce minkum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi a cikinku akwai wanda suka yarda da shi a cikinku akwai waɗanda ba su yarda da shi ba shi yasa Allah ya ce wa inna lana'lamu anna minkum kenan ba kowa da kowa bane ko anna minkum mukazzibina daga cikinku akwai masu ƙaryata alƙur'ani ko masu ƙaryata saƙon Allah wa innahu lalle shi wannan alƙur'ani la hasaratun alal kafirina asara ne akan kafirai dama ƙur'ani hujjatul laka au alaika innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amama qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'a ساقه إلى النار اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه kaga ashe kenan waɗanda basu bi Qur'ani ba za su fada asara shi san an tambaye su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin فما تنفعهم شفاعة الشافعين kaga Qur'an shafi'un mushaffa Qur'ani ba zai cece su ba Qur'ani hujjatul laka au alaika Qur'ani ko ya ce ka bi shi a shigar da kai aljanna shi yasa aka ce da azumi a hadisi ya tabbata da azumi da Qur'ani za su zo gaban Allah suna nema wa mutum alfarma Qur'ani zai ce Allah mana'atuhu an-nawma bil-laili shi kuma azumi zai ce mana'atu hudda ama bin nahari na hana shi bacci da daddare ya kwana yana bararraka tilawa kamar yadda abu musa al'ashari yake kwana bararraka tilawa har annabi ya zo ya wuce ta unguwarsu ya ji shi yana ta bararraka karatu kuma ga murya mai daɗi da ce laƙad utita mizmaran min mazamir ali dauda an baka murya mai daɗi irin wacce aka bawa annabi dauda yana da murya mai daɗi shi sha zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husnan ku kawata qur'ani da murya mai daɗi ku yi wa qur'ani kwalliya da ado da murya mai daɗi ku karanta shi da murya mai daɗi domin murya mai daɗi takan sa qur'anin ya ƙara kyau ya ƙara daɗi ga mai saurare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurari karatun abu musa al-ash'ari saboda daɗin murya da yake da ita kaga ashe kenan qur'ani asara ne amma akan kafirai akasin wannan kenan muminai su muminai qur'ani ba asara ne a gare su ba rahama ne da jin kai da alkhairi wa innahu kuma lalle shi alqur'anin nan la haqqul yaqin shine tabbataccen abu shine tabbatacce alhaqu alyaqin shine haqu kuma shine yaqin haqqul yaqin muna da ainul yaqin muna da ilmul yaqin muna da haqqul yaqin to malamai sun ce ya za a hada ainul yaqin da ilmul yaqin da haqqul yaqin shi haqqul yaqin shine na ƙarshe farko abin da kake samu shine ilmul yaqin kana da ilimi tabbatacce akan abin nan gaskiya ne to in ka ganshi an samu me an samu ainul yaqin kamar yadda annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhuyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi ma'ana yana so ya tashi daga ilmul yaqin ya koma ainul yaqin to in kuma ka shiga cikin abu yanzu misali kana jin labarin akwai maka to wannan abu ana kiransa ilmul yaqin idan ka hango maka an an kusa sauka a maka sai ka hango ta daga nesa to ka samu ainul yaqin idan ka wayi gari kana cikin garin maka to ka samu haqqul yaqin kamar yanzu mun yadda akwai aljanna ɗari bisa ɗari to wannan ana kiransa ilmul yaƙi idan Allah ta'ala ya ce mu tafi aljanna to muka hango aljanna mun samu ainul yaƙi idan muka shiga kowa ya samu gurinsa ya zauna to an samu haƙul yaƙi haka malamai suka rarraba abubuwan to ƙur'ani shi na ƙarshe ne komai mun gani mun ji mun tabbatar shine haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim Allah ya ce to kai ka tsarkake da sunan Allah mahaliccinka mai girma sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal azim to kai tasbihi ta hanyar tsarkake sunan Allah ma'ana ka tsarkake Allah da sunayensa waɗanda suke wato rabbika shine mahaliccinka al'azim kuma shine mai girma an haɗa wa Allah sufofi a nan guda biyu an kira shi rabb an kira shi kuma azim rabb minar rububiyya war rububiyya kamar yadda malamai suka fassara shine alkhalqu wal mulku wat tadbir Allah shi kadai yayi halitta shi kadai yake mallakar halitta shi kadai kuma yake gudanar da halitta ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamina sannan al'azim mai girma an siffanta Allah ko an kira Allah da suna al'azim an siffanta shi da siffar azama al'azim wal azama kenan al'azim ismun min asma'illahi ta'ala wal azama sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausafun sunayen Allah sunaye ne cikakku kuma siffar da suke kunshe da ita za a siffanta Allah da wannan siffar in ka ce al'alimu sunan Allah ne ilmu siffar Allah ce in ka ce alhakimu sunan Allah ne hikima siffar Allah ce in ka ce al'azimu sunan Allah ne al'azama siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to nan za mu tsaya na tambaya wannan mai tambaya ce ko ya halatta a yi wa jinjiri kaciya lalle malamai sun ce lokacin yin kaciya ana iya yinsa a kwana bakwai kamar da al'imamu shafi'i ya tafi a kai dalilin wannan shine shari'a ba ta yanke lokacin da za a yi ma jariri kaciya ba ya dangana ga lafiyar jaririn da kuma abin da likita ya faɗa da haka kada ka sa a yi wa ɗanka kaciya sai ka tabbatar da lafiyarsa kuma an je likita ya tabbatar za a iya masa kaciya ba tare da ya cutu ba shi ya fi sauƙi ma wallahi ai ma kaciya ka kana jariri ka tashi kawai da kaciyar ka amma sai ka ganda me a zo ana ta kokawa da kai za a yi maka kaciya kaga wani ma ya fara wayo ya kai shekara bakwai kuma a zo a yi masa zindir sai ta jin kunya amma ai maka kaciya ka kana yaro dan she dan dan kwana bakwai in ma ranar da aka haife ka ne mutukar sharaɗin guda ɗaya ne cewa ya zama kaciyar ba za ta cutar da kai ba kuma za ka iya ɗaukanta shi kenan sai a yi mutum kaciya wannan abin da ake cire ma yaro a makogoro ba ya fi hatsari akan kaciyar ba wanda shi shari'a ma bata kawo shi ba likitanci bai kawo shi ba ko da yake ni ba likita ba ne ga likitoci na bayana wannan abin da ake cire makogoro akwai shi a gurin ku to kaga likita sun ce babu wannan abin na dan wuya hakkin wuya da ake cirewa faɗa ma suke yi da shi mu ma faɗa muke da shi tunda babu shi a nasi babu nassin da ya ce a sa makogo a cire mutum abu makogoro a wuya in kwa da ana yi da sai fuka ha'u sun kawo a cikin littattafan fiqihu a cikin babun sawa yaro suna duk littafin da muka karanta iya sannin mu fa kakka ce mun ce babu akwai a gurinka amma mu a gurin mu ne babu e, iya sanin mu bamu ga inda aka ce annabi ko sahabbai ko fuka ha'u sun ce a sa wani abu a makogoro a cire ma yaro haƙƙin wuya ba da haka babu wannan a likitance babu a addinance amma yin kaciya da yin aski wannan duk mun gani a ma yaro kaciya a yi masa aski wannan yana ciki a auna gashin a yi sadaka da nauyinsa na azurfa ko na kuɗi wannan duk ya tabbata malam an tilasta min na ba da cin hanci shin malam laifin na waye ko na wanda ya tilasta min ya karɓa ne duk abin da ka ce an tilasta maka to ba cin hanci ba ne in dai aka ce kawo kaza ko a yi maka kaza to ba cin hanci ba ne shi cin hanci kai fa kake so a karɓa kai kake so a karɓa saboda ba ka da gaskiya ku gane cin hanci kai da ka zo da abin rashin gaskiya kake so a karɓa don haka sai ma ka yi dabara ai ka ɗan sunna wa mutum kana dariya an karɓi mana ko ka kai wa mutum ofis amma in haƙƙinka ya maƙale haƙƙinka ne ka je karɓa aka ce ba za a baka ba sai ka ba da kaza ko kuma aka tare ka ka taho aka ritsa ka da makami za a nakasta ka ko za a ji maka rauni ko za a ci mutuncinka aka ce sai ka ba da kaza to in ka bayar kai a nan gurin an maka cuta biyu kai ko baka da alhaki cuta ta farko da aka razana ka cuta ta biyu da aka karɓar maka kuɗi don haka kai baka da laifi akan abin da aka tilasta ka amma in ka san baka da gaskiya ai kai kake ɗaukan kuɗin ka bayar domin a baka dama ka wuce kayo odar abin da aka hana ko ka ɗauko ƙwaya ko ka ɗauko abin da ka san an shari'a ko dokar ƙasa ta hana shigowa da shi ai kai kake zuwa kai cin hancin ma wani ma cinikin cin hancin ake fa a ba da lamba akawun a tura akawun ya fi ƙarfin a karɓe shi da tafin hannu saboda girman cin hancin da yawansa ya ma wuce hanci wannan fuskar ce gaba ɗaya eh ba hanci kaɗai har da ido da baki da komai da da kunne duka aka cinye a nan gurin to saboda haka wannan ba laifi ba ne idan an takura ka an karɓi wani abu a hannunka don ka fito da haƙƙinka nan gurin malamai sun ce wannan babu laifi ba cin hanci ba ne a mutanenmu na ɓangaren arewa da kudu da masu kallo na to kuma mun dawo kanku sai ku fara shirye-shiryen abin da za ku kawo da wuri don na san akwai wani da na gani a cikin nan naga yana tari kayan aure to ka ɗauko a tamfa ɗaya daga cikin kayan auren nan ka kawo turmin zani ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a a tamfa turmi ɗaya shadda yadi biyar alƙur'ani guda shida daga alhaji abdulkarim mai ganuwa tuwa wata a yi masa addu'a dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu ɗari biyu a sa asusun marayu alƙur'ani da ɗari biyu a tamfa guda ɗaya a yi daga wata baiwa allah a cewa allah ya buɗe min harkokin kasuwancin da nake yi turmin a tamfa guda ɗaya shi ma shadda yaji biyar a tamfa guda ɗaya a yi wa mijinta addu'a Allah ya ƙara masa buɗi, dubu hudu da ɗari shida daga masu walda, waldan roban kasiya ko? Ok, waldan kasiya, Allah biya musu bukatu, shadda yadi biyar daga da kayan sawa daga wani bawan Allah ya masa addu'a, yadi biyar da kuɗi ɗari biyar daga hajiya Aisha da hajiya Zainab suka ce a yi musu addu'a. Kuɗi dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu a yi mata addu'a. ɗari biyar daga wani bawan Allah a yi masa addu'a Allah ya sa ya kammala hadda ƙur'aninsa ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ɗari biyar daga wani shi ma ya ce gidansa ya ƙone gaba ɗaya a yi masa addu'a Allah ya mayar masa shadda yaji goma a bawa marayu a yi masa addu'a ɗari biyar daga wata daga wasu mata su biyu suka ce a sa asusun marayu da ɗari biyu daga wani ɗan uwa ce zai yi noman albasa a yi masa addu'a akwai atamfa guda ɗaya wani bawan Allah ya kayi ce a ba marayu a yi masa addu'a ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa a yi wa matarsa addu'a ɗari biyar ya ce Allah ya yi masa cutan ciwon ƙafa ɗari biyu ya ce zan yi aure bayan sallah Allah ya sa mana albarka a ciki ba dama ɗari biyu ya ce Allah ya ji ƙan babansu ɗari biyar ya ce ita ce Allah ya bani miji na gari waɗannan su ne iya abubuwan da suka zo hannunmu zuwa yanzu muna fatan waɗanda duk suka bada gudunmawa kowace iri ce ta alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi har yanzu muna jiran ku mu ga kayayyakin da za ku kakkawo kafin lokaci ya ƙure don mu samu a fara yi wa waɗannan bayan Allah ɗinki ko a ba su abin da za su ɗaka da gaggawa cikin sauri اللهم اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك